الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna ashirin da shida ga watan uku watan rabiul awwal ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da ina ga 19 ne ko 19 ga watan tara hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin mu yace da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na 122 ƙarshen 120 da biyu ne 122 muka tsaya haka ne ko yawwa aran ma ka sake duba ne yawwa ƙarshen hadisi na 316 yau za mu tashi a farkon babi na 213 hadisi na 317 haka ne arama naka ya saba ko? oke mu gani? lalle ɗari ɗaya da ɗari da ashirin da uku ne a ramma ina ga sai mun baka gilasis kaga babin bayan shi ne shi ne ashirin da biyu uku ne ta ɗan matsayi sosai waccar ɗin ka gani ko sai ka gyara ta da biro e uku ne ta ɗan matsayi ka saba ganin ayoyi ne shi yasa kafin yau wannan kuma insha Allah shi ne darasinmu na 47 cikin wannan littafi mai albarka kafin mu shiga karatu karatun da ya wuce na satin da ya gabata mun yi magana akan matar da za ta yi wanka annabi umarce ta da suba'a alaihi salatu wassalam ko za ta wanke kayan da ya ko abin da ya ɓaci da jini ya ce a zuba gishiri a cikin ruwa haka ne ko muka dan tattauna wannan matsalar ta akwai wanda kila ko bai fahimta bane sai ya ce wa an ce gishiri na magani ya ji na tambayan wani malami a nan garin akan waye a nan an ce gishiri na magani ba wanda ya faɗi wannan abu kuma mu ya kamata ya tambaya ba wajen wani malami zai je ba ko ba haka ba a adalci na karatu abinda muka faɗa shine gishiri yana da amfani kala kala ai ba wai sai an sha shi dole ba ai daga cikin mun ce idan aka yi mutum aiki musamman na basir akan sa su zama a cikin ruwan gishiri kuma likitocin ke sawa kun fanci wani abin da kyau muka ce akwai fawa'id da gishiri ke da shi har muka yi maganar ebola muka ce kuskure ne a samu mutane shan ruwan gishiri saboda masu hawan jini za a tare musu da hawan jini kuma zai iya kashe mutum ina jin na faɗi wannan abin daga cikin misali fa'idodin gishiri bari in ba da guda ɗaya na islamic medicine idan misali aka samu mace mai fama da aljanu idan tana kwamfilan da yawan ciwon kafa kun sa akwai irin wannan ta ce kafofinta ya riƙe yana ciwo idan aka samu ruwan ɗumi ruwa mai zafi misali aka zuba gishiri a cikin shi aka karanta ayatul kursiyu sau bakwai a ce kawai ta zauna ta sa kafanta a ciki ya kamar minti goma sha biyar a ranar farko zai iya bata wahala saboda ba sa son wannan abu idan za a yi sati ana yi za ta rabu da wannan ciwon kafa in dai na aljanu ne za ta rabu da shi kun fanci wannan abin da kyau allahumma amin eh yana tambaya wa hada namiji ko kuma mata zalla ne maza da mata duka insha Allah amma kar wani sati a rubuta min tambayar magani ba yawwa a nemi su malas malas sadiq pharmacy za mu tashi a farkon babi na insha Allah 123 shi yasa malamai suka ce musamman malamai na Quran and modern science suna cewa akwai hikiman Allah da ya sa ruwan teku ya zama gishiri an yi bincike akan wannan abu me ya sa ruwan teku gishiri ne yanzu ka je waɗansu ƙasashe ko da nan west africa irin su togo benin waɗanda suke bakin teku kamar irin su badagri a lagos idan za su dafa abinci ba sa bukatan gishiri sai su ebi wannan ruwan su zuba kaɗan a ciki shikenan akwai kuma inda ake ebo ruwan misali da yawa a zuba a tukunya ya ta da huwa har ya ƙone za ga gishiri ya abin nan ya taru a yi amfani da shi babu tayammumi babun taimama menene taimama taimama a lugga shine alqasdu shine nufatan abu an gane ko ka nufaci abu alqasdu ta ce at-tayammum tayammama ai qasada ya nufaci wani abu shi yasa wani mai baiti yake cewa asharat bi tarfil ayn khifata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallami فأيقنت أن القلب قد قال مرحبا فأهلا وسهلا بالحبيب المتيم اللهم آمين المتيم شيني وندا أكا نفا أنا ina fashi na tayammu a luggan larabci kenan ina nufin ainihin a yare na lugga yare kuma na shari'a technical meaning kenan istilahan shine at-tayammum shine amfani da ƙasa as-sa'id domin tsarki a madadin alwala ya zamo tsarkin da zai wakilci alwala kun fahimci wannan abin da kyau shine ma'ana at-tayammum a yare na shari'a abu na uku me ke sa a yi taimama abin da ke sa a yi taimama na farko shine faqadul ma'i a rasa ruwa ya zamo rashin ruwa shine abu na farko shi ke sa a yi taimama a gida ko a halin tafiya za mu karanta a gaba akwai malaman da suka ce ba su yadda ma a yi taimama a gida ba sai dai ga matafi amma ƙauli ne wanda yake an rinjaye shi sannan na daga cikin abin da ke sa a yi taimama bayan rasa ruwa abu na hudu ko kuma akwai ruwan amma na kuma ba zai yi ba a yi aiki da ruwan me zai sa ruwan ba za a aiki da shi ba saboda ɗayan abubuwa kamar haka na farko ruwan gashi kana da shi kila a jeji ne kuma kana jin kishirwa idan ka sha ba zai ishe ka alwala ba in kai alwala ba za ka samu na sha ba a nan ya halatta ka shanya wannan ruwan ka yi taimama matukar babu inda za ka samu wani ruwa kun fance na abin da kyau ko kuma almanfa'a abun amfani watakila ga ruwa nan ya zamo lagireto motan ka ba ruwa lagireto da hausa kenan ba da turanci ba an gane ko radiator amma da hausa lagireto ne hausa muke sai zama lagireto mota ba ruwa ya halatta ka zuba mata wannan ruwan idan mota na da matsala kenan ka zuba wannan ruwan ka yi taimama saboda abun amfani ne idan ta dau zafi sai gas ka ne kone kaga an samu matsala suke ce mishi fawatan manfa'ati ko kuma kila abin da kake kai jaki ne ko doki ko na abu ga ruwa da yawa amma yana bala'in jin kishirwa ya halatta ka bashi ya sha kai kuma kai taimama ko kuma ba kai ba amma dan adam ne dalawa na taimaka min da ruwa kishirwa nake ji a ni wallahi sallah zan yi to anan kai kuskure dan rayuwar shi din ya fi muhimmanci akan alaulan da za ka yi dan kai kana da option a lokacin shari'a ta baka daman taimama shi kuma wannan kishiron babu wani abu sai dai sha ruwa aka da ko ba haka ba ya halatta ka haƙura da alwalan ka ba shi sha wannan ruwan ko da ba musulmi ba ne ba ku fahimci wannan abin da kyau karka ce arnan banza arnan wuri ka san haka mutanen musulmi ko da ba musulmi ba ne ko kirista ne ko ba maguji ne in dai yana tsananin jin kishirwa kuka haɗu da shi a jeji babu inda za a samu ruwa sai ruwanka da za ka yi alwala da taimama da shi a sorry alwala ko da fiye wata ne leda ɗaya ko wani abu ya halatta ka bashi ya sha kai kuma ka yi taimama saboda kubutar da ran ɗan adam bayan nan kuma akwai abin da zai sa a yi taimama ga ruwan amma na amfani da ruwan zai iya cutar da mutum kila mutum ba shi da lafiya an gane ko yana da rashin lafiyan da akwai gaban da ma ba zai yi a zuba musu ruwa ba a nan ma ya halatta a bar ruwan a yi taimama sai abin da malamai suke karawa shine wanda yake da janaba mutum na da janaba ga ruwa amma ana tsananin sanyi ba fa sanyin wasanni irin namun nan ba yawwa ba zan ba da fatawa da wannan abun ba sanyi inda ake sanyi kun bacci wannan abin da kyau sanyi na sosai wanda in ka yi alwala in ka yi wanka da wannan ruwan zai cutar da mutum ka san akwai mutum yana tsoron sanyi daban akwai kuma ruwan da zai iya cutar da shi ma daban to tsoron sanyin ka bai baka daman yin taimama kun gane bambancin abu yawa tsoron sanyi in aka daure wannan ana yi amma idan na zuba ruwan nan a jikina zai samin zazzabi zai samin mura zai da cutar da ni samin rashin lafiya a wannan wurin ya halatta ya bar wankan janaban ya ce mama har lokacin da zai samu ruwan zafi sannan ya wanka an fahimci wannan abin da kyau waɗannan duk suna alaƙa ne da babin da za mu karanta shi yasa na kawo su bil ikhtisar waɗanyi summarizing a hukunce-hukuncen da ke alaƙa da ainihin taimama insha Allah. Allahumma amin sai abu na ƙarshe shine da me ake taimama nan ma akwai saɓani wurin malamai akwai waɗanda suke ganin ba a taimama da komai sai da ƙasa ƙasa kawai shine abin taimama in aka ce ƙasa duk abin da ya ɗauki hukuncin ƙasa shiga ci ko ya shi ne ko turɓaya ne ko laka ne ko menene duk wanda yake da ƙasa ne ya halatta a taimama da shi amma imamu malik ya ce ƙur'ani bai ce ƙasa ba ya ce as-sa'id fatayammamu sa'idan tayyiban as-sa'id kuma shine huwa ma kana ala wajhi al-ard duk abin da ke bayan kasa saboda haka kasa ya shiga ciki dutse ya shiga ciki jarka jar kasa da farar kasa da suminti duk abin da ke kasa sunan shi as-sa'id ya halatta ayi taimama da shi ina fata an gane to a takaice wannan sabani ne wurin malamai amma zance mafi inganci shine maganar imamu malik ke sa a wurin da ake dusan kankara suno yake zuba za ka yi taimama ya halatta ka yi taimama a kan wannan suno ne wannan dusan kankaran ya halatta yana cikin littattafanmu na fikihu kuma shi ne zance mafi karfin dalili to idan mutum yana cikin wani yanayin da ba kan ƙasa yake ba fa kuma dole zai yi sallah suka ce kaddara ana tafiya a mota ya zama motan ba za ta tsaya ba kafin ta tsaya kuma lokacin sallah zai wuce rana za ta faɗi ko rana za ta fito kaga ka rasa a zahar ko la'asar kenan to a wannan lokacin ya za ka yi kai sallah baka da ikon ka tsaye da motar ko baka da alwala wasu malamai suka ce haka za ka yi sallan kuma sallan ka ta yi wasu malamai suka ce ka yi taimama da me aka ce da jikin motar ita ma akan ƙasa take kun gane ko suka ce ka taɓa ko'ina a jikin motar ka yi taimama to sai suka ce to idan kuma a jirgin sama ne ba mun ji motar tana kan ƙasa to in a jirgi ne ba suka ce a jirgi za ka yi tashi kai alwala akwai banɗaki to sai suka ce a ƙaddara kasan malamai suna ƙure ma tunani ne duk abin da za ka tambaya sun ba da amsa ka je kai shekara kana nazarin tambaya mai wahala kana tambaya ce ma yana littafi kaza Allah ne shirya wannan abu sai ka ga shekara ɗari kaza da ya wuce sun ba da amsa abin da bai zo ba sai yanzu abin ya zo su a lokacin ma ba sa rayu already sun ba da amsa yanzu akwai wani bincike da likitoci suka yi kusa an ba da amsar nan tun lokacin su imam al-qurtubi sun yi magana kan wannan matsalar kuma likitoci na wannan zamani suka suka yi tambaya kan wannan matsalar to akwai wani babban malami a sudan wani profesa ne ya rubuta littafi akan wannan matsala na so in taho da littafin sai na manta yake cewa malamai suka ce kaddara a jirgin ba ruwa akwai abin da ake azumin ne shi a ce eh mukaddara kaza din ya faru to a jirgin ma sai zama babu ruwa ya za ka yi sallah suka ce taimama da wannan jikin jirgin za ka yi ka taɓa kujerar da ke gaban ka yi taimama da shi ya ce an shi ma jirgin akan ƙasa yake saboda akan iska yake kuma ita iska tun daga sama har ƙasa haɗe suke bata yanke ba suka ce iskan ta taɓa ƙasa ta tashi ne tun daga ƙasa har sama kafin ka je inda abin nan zai ƙare gravity ko yawa to a takaice da wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka ba da amsa game da abin da ya shafi wannan matsalar ta taimama insha Allah sannan abu na ƙarshe babu al'umman da aka ba su taimama sai al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai aka ba hukuncin taimama kafin zuwan shi babu hukuncin taimama a duk annabawan da suka wuce ya tabbata a cikin hadisi ya ce an bani ababe guda biyar ba ba wani annabi ba kafin ni daga cike ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya min kasa ta zamo abun tsarki taimama kenan kuma ta zamo masallaci kafin zuwan annabi ba a sallah ko ina sai a cikin masallaci ba za ka yi sallah ba a shagonka a kasuwa sai dai ka zo masallaci idan kana gona dole a je masallaci amma da annabi zo aka ce duk duniya gaba ɗaya ko ina masallaci ne annabi ce duk inda sallah ta riske ka kai sallah a jeji ne a kasuwa ne a cikin teku ne a jirgin sama ne ko ina an ba da dama a yi sallah sallallahu alaihi wasallama babu tayammumi قال حدثنا عبد عبد الله بن محمد النفيلي قال اخبرنا ابو معاويه ابو معاويه سنن محمد بن خازم muhammad bin khazim abdariyar sika ne a samu kutubu sita da sun fi da hadisi shi wa hawwala sanad qala wa haddathana usman bin abi shayba qala akhbarana abdatu al-ma'na wahid qala akhbarana abdatu al-ma'na wahid an hisham bin urwa an abihi an aisha qalat ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abu dawud ya roto hadisin ta hanyoyi guda biyu na farko hanya abdullahi bin nufai a abdullahi bin muhammad bin nufaili da kuma usman bin abi shaiba hanyar duka ya cike ya ce na abdatu ya ce alma'ana wahid ma'anan da duk guda ɗaya ne an haɗu an hisham bin urwa daga hisham ɗan urwa an abihi daga baban shi baban shi ɗin shine abdullahi kenan ko shine zubair ibn al-awwam an aisha ta kalat daga aisha siddiqa bintu siddiq Allah ƙara mata yadda ta ce ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama usaid ibn hudairin ta ce annabi ya aiki usaidu dan hudair Allah ƙara masa yadda shi da mutumin da yana karatun qur'ani cikin dare sai ya ga doki yana ta kokarin tsinkewa dokin da ya daure a cikin gidan shi yana irin wannan a haniniya yana haniniya kuma yana kokarin tashi ya tsinka igiyan ya abin nan ya duba bai ga kowa ba ya rasa to me ke damun dokin nan sai da safe yake ba annabi labari annabi ya ce ai mala'iku ya gani ya ce mala'iku ne sun zo suna sauraron kira'anka kai baka sani ba shi kuma dokin ya gansu idan yana karatu har mala'iku zuwa suke suna saurara saboda daɗin murya da Allah ya bashi shi Usaid bin Hudayr yace wa unasan ma'ahu to annabi ya aike shi wa unasan da waɗansu mutane ma'ahu tare da shi da ya aike su me dalilin aikan Aisha ta ce fi talabi qiladatin wajen neman wata sarka qilada shine sarka adallataha Aisha tu wanda Aisha ta batar da wannan sarka ita da kanta kenan fahadaratu salatu suna can wurin neman sarka cikin jeji ya lokacin sallaye fa sallau bi ghairi wudu'in suka yi sallah babu alwala lokacin sallah yayi babu ruwa kun babu taimama a lokacin suka yi sallan su haka babu ruwa babu dama babu hukuncin taimama a lokaci fa'atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakaru zalika lahu sai suka ba shi labari mu faga abin da ya faru da ka tura mu jejin na neman sarkar na na Aisha lokacin sallah yayi ko mun yi sallah a haka babu alwala fa unzilat ayatu tayammumi sai aka saukar da ayan taimama za dabni nufailin dan nufail muhammad kenan eh ya kara a cikin ruwayin shi fa qala lahu usaidu bin hudayr sai usaid dan hudayr sai ya ce yarhamukillahu Allah miki rahama yana na Aisha ma nazala biki amrun takrahinahu babu wani abin da kike kyama da zai same ki babu wani mummunan abu da zai sauka a kanki illa ja'alallahu lil muslimina wa laki faraja face Allah ya ainihin sanya wa musulmai da kuma ke din wata mafita duk abin da ya shafe ki Allah da kanshi yake yakan wannan abu nana Aisha kenan yace ba ma nazala biki amru babu wani al'amari da zai faru a kanki a shiga wani kunci takrahinahu ya zama kuma ke kina kin wannan abu baki ji daɗi ba illa ja'ala Allahu laki farajan shine asalin zancen face Allah ya sanya miki mafita walil muslimina da kuma sauran musulmi sai a ci albarkacin ki kenan shine abin da yake nufi yana cina mata hadisatul ifki kenan ko yawwa duk abin da zai faru da rana Aisha to Allah sai shigo cikin abu shi yasa a lokacin da aka mata kazafi ta shiga cikin tashin hankali kaga ƙarshe ran da za a wanke ta kuma annabi yana gidansu ya zo wajen babanta annabi yana zaune da abubakar a siddiku na na aisha mahaifiyarta ummu ruman ta ce aisha idan kin san wannan abin da ake zargin na kin yi ki confessing kawai ki gaya wa annabi a nema miki gafara a wuce wannan wurin kowa ya shiga tashi hankali annabi ya shiga damuwa kuma an daina wahayi mala'ika jibril ya daina zuwa munafukai kuma suna ta yada labari suna ta ba da labari aisha ta yi kaza aisha ta yi kaza aka shiga cikin tashin hankali nana aisha ta ce ba abin da zan ce sai abin da abdul salihun ya faɗa tana nufi annabi yaqub me annabi yaqub ya ce inna ma ashku basi wa huzni ila allah na kai kukan bakin ciki na wurin allah ta ce Allah shi zai fidda ni ba abin da zan ci ana cikin wannan abin aisha sai ta gane annabi baya cikin hankalin shi yana tare da mala'ika jibrilu tun ita ta sani ana masa wahayi ta ce falon masuriya lokacin da mala'ika jibrilu ya tafi annabi ya ce abushir albishirin an sauko da ayoyi guda goma a lokaci ɗaya innal ladina ja'u bil ifki usbatun la ta sabu sharrun lakum bal khairun lakum Allah ya wanke ta ya la'anci duk wanda yake da hannu cikin wannan abu sai aka ce da nana Aisha ita mahaifiyarta kenan ki je ki wa annabi godiya ta ce a sai dai gode wa Allah ta ce ni kan ba zan gode mishi ba kwana da kwanaki ya dauke min wuta ta ce yanzu Allah da ya wanke ni shi zan gode wa to kaga ita tana da yancin wannan maganar dan matarsa ce an gane ko akwai alaka tsakanin mata da miji wanda kai ba za ka shiga ba ko ba haka ba to tana wannan magana yanzu ba a matsayinta ne wai na wacce ta yi imani da shi a matsayinta na matar shi to tana da wani iko wanda kai baka da shi Allah kara musu yadda to kaga irin wannan gaban kaga mutum ya zo yana zagin na Aisha ai ka san ya halaka ai mala shi yasa malamai suka ce duk wanda ya zagi Abubakar as-Siddiq ya aikata kaba'ira babban zunubi ne wanda zagi aisha kuma ya kafurta kun gane ko saboda allah ne ya ce kar a zage ta kuma ya sauko da ayoyi ga duk wanda ya taba ta yanzu kai da allah kake rigima allah kara mata yadda قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شين عبيد الله دان عبد الله دان عتبة دان مسعود دان وانا عبد الله دان مسعود كاكنش قال حدثنا قال حدثه عن عمار بن ياسر يتي عمار بن ياسر يا باشي لاباري أنه كان يحدث أنهم شي عمار يا كسرتنا بعد لاباري شيور تمسه وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسه سني شافا شافا نتي ماما كينان وهم الواو إن واو الحالج أي حالة كونهم مع رسول الله kuma a lokacin suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama bis sa'idi sun yi shafa a ainihin ƙasa saboda as-sa'id ba shi da suna da hausa sai dai kawai a kira shi da ƙasa amma as-sa'idu ana nufin doron ƙasa kawai kan wannan planet da muke rayuwa gaba ɗaya sunan shi as-sa'id an gane ko to shine sai yake cewa mun yi shafa li salatil fajri dan sallan asuba fadarabu bi akuffihim sa'ida sai suka bugi ƙasa da tafukansu al-akuffu jami'in na al-kaffu sai muka bugi suka bugi ƙasa da tafukansu thumma masahu wujuhahum sannan suka shafi fuskokinsu mashatan wahidatan shafa guda ɗaya thumma adu sannan suka sake dawowa a karo na biyu فضربوا بأكفهم السعيدة مرة أخرى suka sake bugan ƙasa da tafukansu a karo na biyu famasahu bi aidihim kulliha suka shafi hannayensu gaba ɗaya hannu ilal manakibi har zuwa nan zuwa kafaɗa da suka fara daga nan sai da suka kawo shi nan wurin shine ilal manakib sai ya ce wal abadi min butuni aidihim wal abati da kuma suka ainihin zo nan sai aka dawo cikin nan cikin tafukansu suka ja ilal aba har zuwa ainihin hamatansu al abat jami'in al iftu al iftu shine hamata al aba jami'in shi me jami'in hamata da Hausa komanda na hamatoci hawa ina wannan Hausan bata karbo ba ga wata hausa wa hamata yi ina ganin a hausa mai kyau kama hamata ba shi da jami akwai abin da ba shi da jami a hausa haka ne ko ai kamar ruwa ne a ruwa ba shi da jami sai da a sokoto amma a hausa karɓaɓɓiya fusa ruwa ba shi da jami ba shi da singular ba shi da plural a hausa ruwa to haka hamata ma to sai ya ce sun yi shafa ilal manakibi har zuwa kafada sannan min buɗu ne aidihim ta cikin hannayensu kuma sun yi shafa ilal abadi har zuwa ainihin hamatansu wannan hadisin malamai suka ce sanadin shi ya inganta amma matanin suka ce munkar ne tufancin abin da kyau suka ce matani ne munkar suka yi magana guda uku suka ce imma matanin kwata-kwata bai inganta ba shine abu na farko kwata-kwata matanin bai inganta ba a wannan ne akwai ta ka'ida da malaman hadisi suke da shi ku rike wannan ka'idan suka ce sihatul isnadi ingancin sanadi la yastalzimu sihata almatan baya lizimta matanin ya inganta ana iya samun sanadi ya inganta matanin bai inganta ba shi yasa salatu tasbihi malaman da suka rusa sanadin hadisin irin su bakar abu zaid irin su mustafa al'adawi irin su bin baz irin su usaimin suka ce su albani sanadin kaɗai suka kalla ba su kalli matanin hadisin ba suka ce kwata-kwata matanin na kara ne a cikin shi ke sa bin baz zai ce wannan sallan kwata-kwata ba sunna ba ce ba ba ma sahabin da ya san wannan sallan kwata-kwata kun gane ko a takaice dai wannan hadisin shi ma irin wannan ne sanadin ya inganta amma matanin bai inganta ba na farko kenan suka ce abu na biyu ko kuma a'a wannan ya faru ne a farkon lamari daga baya an shafe hukuncin shi kun gane abin da kyau na uku suka ce ko kuma wannan aikin sahabbai ne ba annabi bane ya koya musu kawai an ce a shafi hannu suka shafi hannu gaba ɗaya kafin daga baya annabi ya ce musu ga yanda ake abu tunda abu ne a jeji a halin tafiya abin ya faru wannan shine magana guda uku da suka yi amma dai duk hadisin da ya zo cewa an yi shafan taimama har zuwa nan hadisin bai inganta ba kai hadisin da yake an yi shafa zuwa ainihin almirfaƙaini shi ma bai inganta ba duk za mu karanta a ciki na'am na'am na'am نعم إسناده هذا الحديث منقطع
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إيه.
بن عمار نعم na gani ina son magana yana magana ne akan cewar akwai wasu daga cikin malamai abin da yasa ban kawo maganan ba ba wai malamai duka sun sallama maganan ba ne ka gane ko akwai malaman da suka ce shi ainihin abdullahi bin utuba da ce haddathahu an ammar bin yasir shi bai haɗu da ammar bin yasir ba to amma nan matsalan ba daga wurin shi bane ba akwai inkita tsakanin su akwai wani to akwai hadisan da sun zo an sa wani kuma shi ma da irin wannan lafazin ne ka fahimci abin shi yasa ba mu amfanin kawo ta shi yasa ban kawo ba shi abdullahi bin utuba bin mas'ud bai riski ammar ba ammar ya rasu kafin ma shi ya taso ko kafin a haife shi amma tsakanin shi da ammar akwai wani mutum guda daya to a nan sanadin babu shi amma a gaba za mu same shi ka fahimci abin da kyau qala haddathana suleiman bin dawud al-mahari suleiman bin dawud al-mahari sika ne abu dawud da an-nasa'i duk sun fi da hadisin shi wa abdul malik bin shu'aib da al-malik dan shu'aib shi kuma muslim da abu dawud an-nasa'i duk sun fi da hadisin shi عن ابن وهب شين عبد الله بن وهب المصري نحو هذا الحديث irin wannan hadisin da mu karanta kala yace qamal muslimuna sai musulmai suka tashi sahabbai kenan da aka sauko da ayan taimama fadarabu bi akufihim turaba suka bugi ainihin kasa da tafukansu walam yaqbidu min turabi shay'an amma hannunsu bai rike komai na kasa ba bi ma'ana babu wani abin da hannun nasu ya ebo dan an nuna maka cewa abin da ake so kawai ka taba kasa ba sai hannunka dole ya yabo kura ba shi ne abin da yake nufi shi ne walam ya ƙabidu mina turabi shay'an ba su rike wani abu na ƙasa ba komai ƙanƙantar shi don akwai malaman da suka ce dole in za ka yi taimama a lokacin da ka yi haka ka ɗago a ga ƙura a hannunka in babu ƙura to bai yi ba an gane ko sai suka ce a ba haka ba ne ba akwai inda za ka taɓa babu ƙura kuma ainihin taimaman ta yi idan ka samu dutse misali za ka yi taimama da dutse kuma lokacin damuna ana ruwan sama babu kura a jikin shi kun gane ko shi yasa ba sharaɗi ba ne sai hannunka ya alamu ka ebo kura a wurin taimama fa zakara nahawahu wa lam yadhkur al manakiba wal abata a cikin ruwayan bai ambaci cewa an shafi al manakiba kafada wal abat da kuma hamata ba qala ibn laysin ibn lays yake cewa a ruwayan shi ila ma fauƙal mirfaƙaini amma an shafi har saman gwiwan hannu kaga ana nan kenan duk ba su inganta ba duk hadisin da ya ci an yi shafa zuwa wannan wurin bai inganta ba قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدث محمد بن يحيى النيسابوري في آخرين قالوا إمام أبو داود ya fidda hadisin ta hanyoyi da yawa sai ya kawo guda biyu ya ce fi akhari sai ya ce kalu gaba ɗaya sun ce duk sauran hanyoyin sun ce kala haddasana yaqub yaqub ya ba mu labari shine yaqub bin ibrahim bin sa'ad yaqub bin ibrahim bin sa'ad kala akhbarana abi yace babana ya bani labari baban na sai shine ibrahim bin sa'ad عن أبي س- عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس to kaga wurin ko malam to tsakanin Ammar bin Yasir da wannan Abdullahi dan Abbas ne shine dazu maganan da wannan yake shine in kita na wancan hadisin to gashi sun kawo shi cikakke a nan wurin an ibn Ab- an ibn Abbas an Ammar bin Yasirin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أتبة كعبيد الله بن عبد الله بن أتبة يا بعد الأباري دقى عبد الله بن عباس saboda shi bai haɗu da Ammar bin Yasir ba shi na inkita da ke cikin sanadin farko to shi yasa abin nan Musul Abbad daga cikin manyan malaman Madina yake cewa wancan hadisin farkon wannan ya karfafa shi eh da aka cire abdullahi bin abbas a can an kawo shi a nan wurin ya ce anna rasulallahi alaihi salatu wassalamu an rasa ya ce annabi yana tafiya cikin dare sai ya tsaya a ƙarshen dare don ya yi bacci shi ne a ta'ariz a ce ana tafiyan dare can wurin ƙarfe uku sai a ce a tsaya a kwanta a yi bacci har zuwa lokacin sallan asuba shi ne an rasa an gane ko yana tafiya cikin dare ya tsaya don ya yi bacci a ƙarshen dare idan bai zama baccin ƙarshen dare ba ne ba a halin tafiya ba a kira shi da at-ta'aris kun kwanci abin da kyau duk inda ka ji an ce an rasa yana kan tafiya ne tsaye bacci a ƙarshen dare sai a ce an rasa fulano to annabi ya tsaya a yi bacci da shi da sahabbai bi ulatul jaish a ulatul jaish ko ka ce ulatul jaish a cikin sahihul bukhari ya zo da zatul jaish ya zo da albaida dukka sunan wuri ne wanda idan ka san madina idan ka fita daga madina za a tafi umra makka akwai zulhulaifa inda ake daukan harami komanda to wannan in ka je zulhulaifa din to tsakanin zulhulaifa da shi wannan wulatul jeshin babu nisa arama ka gane wurin ku na daina ta na'amto to annabi da suka dawo sun je yaƙi na yaƙin banal mustalak to wannan yaƙin ana dawowa da aka zo wannan zatul jaish ko ulatul jaish duka sunan shi ne sai annabi ce to mu tsaya a nan a kwana a yi bacci da safe a ƙarisa cikin madina annabi in ya tafiya ba ya dawowa cikin dare ko a wajen gari zai tsaya ya kwana an gane ko akwai hikima kuma da ya sa annabi ainihin ya faɗi haka ɗin a lokaci to shi ne yake cewa an tsaya a kwana a wannan wurin wa ma'ahu aishatu a wannan tafiyan kuma a tare da annabi akwai na aisha don in annabi zai tafiya yakan yi wa matan shi ƙuri'a ne idan kana da mata biyu ko uku ko hudu general kake to idan za ka yi tafiya a ƙa'ida ba za ka zaɓi wacce ka ga dama ka tafi da ita ba ne ba sai dai in kun tsara cewa a wannan tafiyan a tafi da wanci a tafiya ta gaba a tafi da wanci an gane ko a wata tafiya kuma sai dai in wannan tsarin aka yi nan ma ya halatta amma in dai kawai tafiya ce ta faɗo to sai dai a musu ƙuri'a a samu takarda a rubuta gida idan matan ka uku ne gida guda biyu tafiya guda ɗaya a naɗe a ce kowa ya ɗauka na idan ɗaya ce wada la sharikata la hake na wannan idan da ya ce shi kenan to annabi ya kan yi ƙuri'a sai ya faɗo akan nana aisha sai aka tafi da ita fankata ikidun laha to ana dawowa an zo wannan wurin inda za a kwana kafu a ƙarisa cikin madina washe gari a ulatul jaish sai sarƙan nana aisha sai ya tsinke da ya tsinke kuma sai ya ɓata a shera kuma ne kwanta akai akai ta neman shi aka rasa annabi ce to ba za a bar wurin nan ba sai an nemo sarkan nan sarkan aisha ai ba wasa bane ba ko yawwa kaga in yanzu ne a ce mijin hajiya ne to annabi mijin hajiya ne high excellency kenan ta gaskiya ma shi yasa musamman iyaye a yanzu da yawa suna da matsala idan kana shiri da matanka a cewa ta shanye shi so suke a ta rigima wallahi ba daidai bane ba, ne ba. annabi yana soyayya da matan shi kai ka san ba asiri suka mishi ba ta amma yanzu in fa matar ka tara maka ladabi kai ma kana mata ladabi sa ce a ta gama da shi ka mutanen mu Allah shirye su fanqata iqidul laha sai sarkan na Aisha ya tsinke min jaza'in min jaza'i zafarin ana cewa zafar bil fataha ko zifar bil kasra min jaza'in wato ana gaya maka ta siffan sarka kasan sarka kala-kala ne to kalan sarka an yi shi ne min jaza aljaza shi ne wanda ke da kwaya-kwaya kun gane sarka mai wanda kwaya-kwaya ganda kasan carbi an gane ko haka irin wannan sarkan yake kuma an yi shi ne daga wannan kwayoyin da ake kawo shi daga zifar ko zafar gari ne a kasan yaman kumfancin da kalmomi suke yawa sarkanta ya tsinke min jaza wanda aka yi shi irin sarka mai kwaya-kwaya kuma ƙwayoyin tun da kala-kala ne wannan sarƙan an samu shi ne daga ainihin garin zifar wanda yana gaban ainihin ruwa a ƙasan yaman a yanzu haka sannan abu na biyu kuma sarƙan ba nata bane sarƙan aro ne sarƙan ta karɓa aro ne a wurin yatta na na asma'u ki bani aron sarƙan nan za mu je kaza za a yi tafiya misali ina so na ci ado ta ci a gashi gashi kan wata ne kuma gashi matar manzan Allah alaihi assalatu wassalam to sarka ya tsinke kaga akwai matsala sarka ya bata kai annabi ce dole a nemo sarkan nan fa hubisan nasu aka ainihin rike mutane ibtigha'a iqdiha zalika dan a nemo wannan sarkan nata hatta adha alfajr har alfijir ya bayyana har hasken alfijir walaisa ma'an nasi ma'un babu ruwa a tare da mutane ga alfijir yayi za a yi sallar asuba ga babu ruwa ga shi ana jeji ba wanda ke da ruwan da za a yi alwala fata gayyaza alaiha abu bakarin abu bakare fushi da nana aisha ran shi ya ɓaci shi ko mahaifinta ne har dukanta zai iya yi an gane ko shi yasa aka ce a duniya akwai waɗansu mutane waɗanda suna da ‘ya'ya kuma ‘ya'yan suka zama iyayensu a ciki akwai abubakar duk wanda annabi ya aure ‘yarsa to ta zama uwarsa kuma a taki da nassin ƙur'ani hukuncin ta hukuncin ‘ya kuma hukuncin mahaifiya at the same time abubakar iran shi ya ɓace in ya hausa ya sauƙwa shi uwa ta ce ba ‘yarka ce kuma ta fi ƙarfinka dan ta auri shugaban duniya gaba daya shugaban duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam fatagayyaza alaiha abubakar sai jina abubakar ya zo ya yi fushi da nana aisha wa kala ya ce habastin nasa kawai kin zo ki rike mutane a jeji wa laysa ma'ahum ma'un gashi babu ruwa tare da kowa nana aisha a cikin bukhari ta ce ya zo ta maganganun shi ya faɗi abin da ya gada ma ya faɗa to amma duk abin da malamai suka ce abubakar fushin da yake ta rike annabi a jeji yanzu shi fushin akan abin da ta yi annabi yake shi kuma ya manta matarsa ce har yace kin zo haka kawai kin rike annabi a cikin dokan daji ga ba ruwan alwala ga kaza kaza ana ta neman sarka nawa ne sarka tunda shi mai kuɗi ne yana ga wani sarkan banza shi kuma annabi yanzu yana kallon wannan sarkan ka san idan yaro na son abu to da ka kawo mishi wanda ya fi wannan gwanda ka bar mishi wannan ɗin ita tana ji da wannan sarƙar nata kuma ga shi sarƙar ma karɓan aro ta yi to ko da abubakar zai ce zan biya ba shi ake so ba zan ba da kuɗi a je yemen a kawo sabo a wannan sarƙar da shi take so to shi na annabi ya ce ba inda za a je in za a yi sati anan sai an nemo sarƙar nan to shi ne ya ce kai wane da wane ku yi nan kai wane da wane kuma ku yi nan duk jejin na a ta nema ana ta nema raƙumi na kwanci a kan sarƙa allah bai shirya abu saboda me akwai abin da zai faru a lokaci ana wannan halin abu a sai na abubakar na ta faɗa fa an zalallahu ta'ala ala rasulihi sai ga mala'ika jibrilu allah aiko shi ya sauko da aya akan manzon allah alaihi salatu wassalam ruqsatat tatahhur bis sa'id tayyib aka ce an yi rangwame a dinga yin tsarki da ainihin ƙasa a tsayib ƙasa wacce take mai tsarki idan babu ruwa a yi ainihin taimama wa in kuntum marda au ala safarin sai me aw la massumun nisaa falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiba sai ga wannan ayan ta sauka malamai suka yi sabani ayan ma'ida ne ko kuma ayatul annisa'i ta annisa'i famsahu bujuhukum wa aydikum min babu minhu bi aydikum inna allaha kana ghafurur rahima ta ma'ida ne wa aydikum minhu an gane ko suka ce a cikin ayan nan wace ce ta sauka idan ka kalli ayoyin tabbas ta nisa'i ce ta fara zuwa kafin ta ma'ida ta zo daga baya da suratul ma'ida kusa ita ce suran karshe wurin sauka sura ba aya ba ku gane bambancin abu فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi karantar da sahabbai to an sauko da aya idan babu ruwa kawai a ainihin taba ƙasa a yi ainihin tsarki da shi a yi alwala da shi fadarabu bi aidihim ila al-ardi suka ainihin bugi ƙasa da hannayensu sun marafa'u aidiyahum sannan kuma suka ainihin ɗago hannayen nasu bayan sun ɗora shi a ƙasa kenan walam yaqbidu min at-turabi shay'an ƙasar hannun nasu bai rike komai ba a ƙasa game da muka faɗa da su fa masa hobi hawa juhahum suka shafi ainihin fuskansu da wannan tafukan nasu wa aidiyahum da ainihin hannayensu ilal manakibi har zuwa nan zuwa kafada wa min butuni aidihim suka shafi kuma cikin hannayensu ilal abati har zuwa hamatansu zada ibn yahya fi hadisihi qala ibn shahab fi hadisihi wala ya'tabiru bi hadha an-nasu yace mutane ba sa kula da wannan kalma a wajen ruwaya kalmomi ne wanda ba su inganta ba shine wala ya'tabiru bi hadha an-nas in suka ce an-nas suna nufin malamai ba mutane gama gari ba malaman hadisi ba su ainihin ɗauki wannan kalman ba ƙala abu dawuda wa kazalika rawahu ibn ishaq ƙala fihi an ibn abbas wa zakara darbataini kama zakara yunus a cikin ruwayan ibn abbas wanda yunus ya ambata aka ce sun buji ƙasa ne sau biyu a taba ƙasa na farko a shafi fuska a taba ƙasa na biyu a shafi ainihin hannaye ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وكذلك قال أبو أويس أبو أويس إن سننشي عبد الله بن عبد الله شين أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس كما أبو أويس صدوقني مسلم يفيد حديث شي da sauran malamai guda hudu banda imamul bukhari عن الزهري وشك فيه ابن أوينا قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباس ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن أوينة فيه ابن أوينة سفيان أو أوينة كنا an samu raurawa shi da ittaraba an samu raurawa a cikin ruwaye shi a nan ya ce daga wani can ya ce daga yana ta caccin da kalmomi shi ne yake cewa shakka fihi ibn uyaina kala marratan wani lokaci ya ce an ubaidillahi an abihi wani lokaci ya ce an ubaidillahi an ibn abbasin wa marratan kala an abihi wa marratan kala an ibn abbasin shine ittaraba ibn uyayna wa fi sama'ihi an min az-zuhri wa lam yadhkur ahadun minhum fi hadha al-hadith darbatayn illa man sammaitu imamu abu dawud yace a cikin malaman hadisin nan kab babu wanda ya ce an bugi ƙasa sau biyu illa man sammaitu sai waɗanda na ambata maka su ɗin nan su ne waye da yunus da ainihin ma'amar an zuhuri sannan sai waye sai abu uwais waɗannan su kaɗai ne suka ambaci cewa ma'amar an zuhuri malik an zuhuri abu uwais an zuhuri da kuma yunus me yasa abu dawo da ke wannan magana ka'idan taimama taba ƙasa sau ɗaya ake shi na abin da zo cikin sayul bukari bukari ya yi babu ya ce babu tayammumi babin taimama sai ce za a buji ƙasa ne sau ɗaya tak lilwaji hiwal kafaini a shafi fuska da ainihin tafuka idan aka yi haka aka ɗago za a shafi fuska a shafi hannaye iyana shi ne abin da ya inganta a ruwaya amma sake taba ƙasa na biyu bai inganta ba sannan cewa za a shafi hannu har nan shi ma bai inganta ba yana da rauni a ruwaya amma kuma idan ka ga wani malami ya ce za a shafi har nan karka ce za ka mishi raddi kun saboda me matsala ce ta saɓani tun daga lokacin tabi'ai sannan kuma 70 to 80% na malaman fikihu tun daga kan tabi'ai akan wannan suke dukkansu gaba ɗaya yadda jamhurin malaman hadisi kuma gaba ɗayansu sun ce iyanan za a sha ba malaman hadisi wannan gaba ɗayansu ne su kuma malaman fikin kuma ka ce tamanin cikin ɗari ɗinsu sun ce za a ainihin shafi harna to kaga matsala ce da ba a ta da jijiyan wuya a kai idan aka ce wanne ne ya fi ƙarfin dalili a hadisi shine shafan fuska da shafan tafuka an gane ko amma in mutum ya shafi har nan alaulan shi ta yi na akwai magabatan da fahimtar su kenan na taimaman shi ta yi shukuran a takaice dai wannan shine kawai قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري محمد بن سليمان الأنباري أبو داود كده في الحديث شي cikin malaman kutubus sita saduqun ne qala haddathana abu muawiya ad-darir wane ne abu muawiya shine muhammad bin khazim mun karanta shi a farkon babi abu muawiya muhammad bin khazim al-amash daga suleiman bin mahran an shaƙiƙin shi ne shaƙiƙ bin salama ya shahara da abu wa'il ya ce kuntu jalisan bai na abdullahi wa abi musa wannan shaƙiƙ bin salama ya ce na kasance ina zaune tsakanin abdullahi ɗan masa'udu da abu musa ash'ari bari ku jona abu da ya faru ana abdullahi ɗan masa'udu kowa ya san matsayin shi a cikin sahabbai haka shi ma abu musa ash'ari duk da abdullahi ɗan masa'udu na gaba da shi faƙala abu musa sai abu musa lashar ya ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman abdullahi dan masa'udu kenan ya ce a ra'aita an na rajulan a janaba ka ba ni labari idan mutum janaba ta same shi falam ya ji dilma'a kuma bai samu ruwa ba shaharan tsawon wata guda a maka ne ta yamman shin ba zai ta yin taimama ba faƙala la ya ce la san ba zai yi ba ya ce wa illam ya ji dilma a shaharan ko da zai wata guda bai samu ruwa ba haka zai zauna yana jira sai ran in ji abdullahi dan masaudu sai ran da aka samu ruwa a yi wankan janaba a yi sallan wata daya fahimta abdullahi dan masaudu kenan ya ce sam faƙala abu musa ash'ari sai abu musa ya ce da shi fa kaifa tasna'una bi hadhihi al-aya to ya zaka yi da wannan ayan fi suratul ma'ida وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغد أو لامسهم النساء كاك أي جماعي كننكو فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا Allah ce idan baku da lafiya ba za ku yi taɓa ruwa ba ko kuna matafiya inda babu ruwa ko kuna da janaba babu ruwa ya ce me fatayammamu sa'idan tayyiba ya za ka yi da wannan aya kaga hujja kenan ko ba mafarki ba tatsuniya kala Allahu kala rasulu kala sahabatu laysa bitamuhi wannan shine musulunci dama ibnu qayyim al-jawziya yace ad-dinu kala Allahu kala rasuluhu kala sahabatu yace babu wani kwane kwane to sai yace fa kala abdullahi sai abdullahi yace da shi law ruqisa lahum fi hadha yace ai inda an musu rangwame cikin wannan abin da ka faɗa da an yi wa sahabbai rangwame la'aushaku idza barada alaihimul ma'u an yatayammamu bis sa'idi ai da saura iris ya kasance da mutum ya ji ruwa ya sanyi kawai sai alwala in fahimtar kan nan za a bi in ji shi abdullahi dan mas'udu shine la'aushaku idza barada alaihimul ma'u idan ruwa ya musu sanyi an yatayammamu bis sa'idi faqala lahu abu musa sai abu musa ce da shi wa inna ma karihtum hadha li hadha shin ka ki wancan ne saboda wannan dalilin naka ina kawo ma aya kai kana kawo min tunaninka Abdullahi dan Mas'udu fa ya fi shi ilimi ya fi shi matsayi cikin sahabbai amma yana ja da shi saboda me ya saba wa aya kun kwance na abin da kyau ke sa duk girman shehi idan ya kawo tatsuniya kace tatsuniya ce ina fata an gane ya kawo aya ko hadisi ita ce musulunci sai ce da shi faƙala lahu abu musa alam tasma ƙaula ammarin le umara baka ji abin da ammar ɗan ya sare ga sayyidina umar ba ya ce da shi ba athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wata rana annabi ya aike ni alaihi salatu wasalam fi hajatin cikin wata bukata fa ajanabtu sai janaba ta same ni ya kwanta ya yi bacci da daddare ya mafarki ya ce falam ajidil ma na farka ko ban samu ruwan da zai wankan janaba da shi ba fatamarragatu fi sa'idi kawai sai ta birgima a cikin ƙasa kama ta tamarragu dabbatu yadda dabba take birgima kamar yadda jaki yake yi in yana wanka tun da shi a fahimta ammar bin yasir a yi taimama da ƙasa ba hukuncin alwala ba ne ba to wanka ma a yi da ƙasa shi da fahimtar shi tun da an ce babu ruwa a yi taimama a matsayin alwala to wankan janaba ma da ƙasan za a yi kuma kawai ya samu wani wuri mai yashi inda ba kowa ya ta birgima a ƙasa wai ya yi wankan janaba kenan shi ne fatamarrak tufi sa'idi kama ta tamarraku dabbatu sun ma'ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallama da ya dawo madina sai zo wurin annabi fa zakartu lahu zalik ya ba shi labari to ni fa akan hanya ga abin da ya faru janaba ta same ni na yi ta birgima cikin ƙasa a matsayin wankan janaba فقال له صلى الله عليه وسلم سي النبي تدشي إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا أي أي شيء كغاين ذاكي فضرب بيده على الأرض النبي سي تبقى سادة هنائش فنقضها da ainihin ɗago hannun nashi sai ainihin kamar ɗan karkada su ko da wani abu ya makale ya ɗan ya faɗi ko wani tsinke ko abin nan tunda za a shafa ne a fiska ya ce sun madaraba bi shimalihi ala yaminihi wa bi yaminihi ala shimalihi ala kaffaini annabi sai dora ainihin hannun shi na dama an hagu akan na dama ya ainihin haka da ya gama sannan ya dora na dama akan na hagu nan ma ya haka sun ma masaha wajahahu ya kuma shafi fuskar shi fa qala lahu abdullahi sai abdullahi dan mas'ud ya ce har yanzu bai hakura ba sai ce alamtara alamtara umara shin baka ga shi sayyidina umar da ammar ya bashi wannan labarin lam ya qana'a bi qawli ammar sayyidina umar bai gamsu da magana ammar bin yasir ba ai umar din bai yadda ba ai duk da an masa wannan bayanin sayyidina umar ya faɗi wani abu daban aka yi jayayya ya suka kare za mu ji sati mai zuwa ina fata an gane kisan bata kare ba sai wani sati insha Allah abinda mu karanta na da Allah shi ba mu lada inda muka kuskure Allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh